أعوذ بالله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح وأغلق والخاتم ما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والكلام العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أمة الشيخ اهدني لنا لهذا المعذر فلتاته بنا وقل تقليلنا بالزبد
فلا أقسم بمواقع النجوم
نعم
وإنه لقسم لو تعلمون عظيم فلا أقسم إنا يرنسوا بمواقع النجوم da mafaɗan mafaɗai na taurari ai bi masakida masallata na kulli gurubiya dan faɗuwarta wa inna aya da kasama da rantsuwa da waɗannan taurari da taurari da kasama rantsuwa ne lauta azimin mai girma lauta alamu da ashe kun sani ai laukuntum da kun kasance zawai da ilimin masu ilimi da alimtum da kun san uzma hadal kasame wato girman wannan rantsuwa
إنه لقرآن كريم jawabin rantsuwa innahu ai almataluwa alaikum abun karanta muku dinnan da qur'ani qur'ani ne karimun mai girma في كتاب مكنون sai kitabi yana cikin wani abun rubutawa makanuna abun kiyayewa wa wal mushafu shine kundin qur'ani لا يمسه إلا المطهرون la yamassu ba mai taba qur'ani illa mutahharun sai wanda aka tsarkake ai ma tsarki alladina tahara zahiru anfusahum wanda suka tsara wato suka tsarkake kawunan sunan ahadasi daga kare kare تنزيل من رب العالمين tanzilin min rabbil alamin abin saukarwa ubangijin talikai ne
أفبهذا الحديث أنتم مدهنون haba bi hada alhadisi yanzu da wannan zance ayil qur'ani shine qur'ani an su muka zo mudihin nuna masu wulakanci mukazzibuna masu karyatawa وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون wanda da aluna kuna sanya rizqakum arzikin ku da ya hito min almadami da da ruwan sama ai shukuru godiyarsa annakum cewa ku tukazzibuna kuna karyatawa da shi tsayan layi da shayewa ubangiji haifa kultum dan kun ce mudarina mudaruna an mana ruwa da nau'in kaza da tauraron kaza kan ka to to wata kwana ruwa irin muke yau mutu mutanen kenan ai irin wane ai ruwa sai ruwa wane ruwa ai sai oga wata oga yana ba da ruwa kaga ba Allah ke yi ba
فلولا إذا بلغت الحلقوم
falaula to me ya hana idza balagatir ruhu idan rai ta kai wakatar nazari lokacin zare ta in ta kai alhuqu alhulquma makogoro to menene hurmar- makogoro huwa majrar ta'am shine inda abin suke bi ya wuce
وأنتم حينئذ تنظرون wa antum ku ya hadaril mayyit ya kuma halatta wannan mamaci kan in tanzuruna kuna kallo hina idin wato a lokacin na ilaihi zuwa ga mamaci kuna ji kuna gani za mu zare ran shi ba yanda za ku yi ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون wala na aqrabu ilayhi minkum mun fi ku kusa da shi walakin sai dai la tusiruna ba ku gani ai min albasirati daga gani ne ai la ta daga basira la ba ku ganewa min albasirati daga basira ne ai la ta'lamuna zalika ba ku sanin haka nan فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين falala me ya hana in kuntum in kun kasance gaira madanina ba abin saka mawa bane ai majazina abin sa ba abin saka mawa bane da an tuba su shine cewa za a ta da ku ai gaira mabutina ku ba abin tayowa bane bisa amikun a cewa ku ba to darjuna to ku dawo da ran nan mana da muka zare ay tarudduna ruha kuma ya daren nan ilal jasad zuwa ga jiki ba da bulogil hulqumi bayan ya kawo makogwar wajen fita in kuntum in kun kasance sadiki na masu gaskiya fi ma da amsun cikin abin da kuka raya
فأما إن كان من المقربين فروح فروح وريحان وجنة نعيم amma in kana almayyit min almuqarrabin amma in mamacin nan ya kasance daga makusanta ne ga Allah to farauhul hudu ya samu gare shi wa raihanun da arziki mai kyau wajen natu da imin na'imin da kuma aljannan ni'ima wa halin jawabi la amma aula inna aulahuma aqwalun dan su duka da yi وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين wa amma in kana min ashabil yamin amma idan nan ta zan daga mabuta dama ne to fa salamun laka aminci ya tabbata gare ka ai lahu salamatu zaman lafiya kubuta ya kasance gare shi min al'azabi daga azaba yana zo zama da kasancewa shi min ashabil yamin yana cikin mabuta dama ai min jihati ta bangaren annabi cewa shi minhum yana cikin wannan da azaba littafi a hannun dama وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسلية جهيم wama in kana amma in ranar ya kasance min al-mukazzibin cikin masu karyata qur'ani da annabi abbali na kuma wata ci fa nuzulun to sauka ya tabbata akan shi min amimin ga ruwan zafi wata silata da wata silata da da kuma shiga wuta إن هذا لهو حق اليقين inna hada wannan lawal haqqul yaqin shine yaqini na gaskiya na gaskiya
فسبح باسم ربك العظيم fasabbih bismi rabbikal azim ka barkace ubangijinka mai girma ta kaddama ya gabata irinsa سورة الحديد مكية وهي تسع وعشرون آية suratul hadid surar bakin karfe kenan makiyatun makka ta sauka aw madaniyatun koko ta madina ce wayya ta tsunwai suna ayata ita aya ce 29 بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم bismillahir rahmanir rahim ma fi samawati abinda ke cikin samai wal arda ka sai sabba lillahi ya tsarkake ubangiji ai nazahu kullu shay'in kowane abu wato ya tsarkake shi to falla mu cewa lillahi din nan to la din nan mazidatul qari ne wato gargaɗ mace sabbaha Allah kawai matsayin shi waji'a to an zo bi ma da ma duna ma wato da aka ce ma ba aka ce ma fil samawati duna man ba a ce man fil samawati ba to da galib ta galiba ne jawa ne lil akasari ga mafi yawa dan abinda bai da hankali ya ji masu hankali yawa wa huwa shi ubangiji al-aziz mabwayi ne fi mulki cikin mulkinsa al-hakimu mai hikima ne fi suni cikin aikinsa له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير mulkun samawati mulkun sammai wal arzaka sai da huduka na Allah ne yuhi yana rayawa bil insha'i da kaga dalita da wuri ai da farko wai mitu kuma ya kashe ba da hu bayan ya raya wawa shi ubangiji kadirin mai iko ne ala kulli shay'in bisa kowane abu هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم huwa al-awwal shine na farko qabla kulli shay'in kafin komai kafin kowane abu kuma faruwar bila bidayata zaman shi na farko bila bidayatin ba tare da cewa ga ran da ya faru ba wal akhir kuma shine na karshe ba da kulli shay'in bayan kowane abu bila nihayati wanda kuma karshen da ba ya da karshe والظاهر مبيني بالأدلة دليلي عليه أكنسا والباطن كما بويي مي بويي بويي ني أن إدراك الحواس بغرسك القبوبي نظاهري wato kallo tabawa shakawa duka ba za su gaji Allah ba wawa shi ubangiji alimun masani ne bai kulle shayin da kowane abu
والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير هو الذي خلق السماوات شيني وندي أهل السماء والأرض لكسي في ستة أيام أتكين القانا شد من أيام الدنيا كما إن القانا كان دنيا أولها نفر فانسو الأهد رانا اللهدي وآخرها كرشنسو الجمعة جمعة ثم استوى سنة يديت على العرش أكان قدم ملكي أي الكرسي كرسي استواء ديديتوا يليق به ديداتي لشيء ya alamu ya san ma ya lizu abin da ke shiga fil arzi cikin ƙasa kalmadar kamar ruwan sama wal amwati da matattu wa ma ya farji da abin da ke fitowa min ha daga ƙasa kan nabati kamar tsirarwa wal ma'adin da ma'adinai wa ma yanzu da abin da yake sauka yake saukowa min samai daga sama kan ramata kamar rama wal azabi da azaba wa ma ya rubu da abin da yake hawa biya zuwa cikin sama kala amalin salati kamar ayyuka nagari والسيئات والسيئات da miyagu wa huwa ma'akum to shi yana tare da ku aina ma kuntum duk inda kuke to wallahi ubangiji to ubangiji yana tare da ku wallahi ubangiji basirun mai gani ne bi ma ta'amaluna abin da kuke aikatawa lahu mulkul samawati wal ardi wa ila allahi turja'un
mulkun samawati mulkin samai wal ardi naka sai da duka na Allah ne wa ila Allah turja'u al-umur ana mai da lamura ne zuwa ga ubangiji ay al-mawjudatu tamammu jami'an baki daya yulijul layla fil nahari wa yulijul nahara fil layl wa huwa alimun bi dhati sudur yawon laila shi ke shigar da dare fin nahar a wuni bai zini sai ya karu wayan kusur laila ya kuma tawaye sai wayan kusur laila sai kuma dare ya ragu saboda karuwar wancan wayo lidin nahara ya shigar da wuni fin laila a cikin dare bai zini sai ya karu wayan kusur naharu wuni kuma ya tauye wa huwa shi ubangiji alimu masani ne bi zati sudur da abin da ke cikin zuciyoyi abi ma fiya da abin da ke cikin ta min al-asrari na sirrori wal mutakadati da aqidu آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير آمنوا أيدوموا كدوما على الإيمان كان إيماني بالله لألا ورسوله لمن ذنسى وأنفقوا كلك تيوى في سبيل الله تكن دوكك دين الله مما جعلكم لك أبن دي سنعكم مستخل الدين ما أبن حليفا سوى في أتكنسى مما لندوك يما تقدمكم وان دي قباتيكم وسيخلفكم فيه من بعدكم wanda kuma ke wata ya khalifukum fi man ba'dakum wanda kuma ke bayan ku kamar yadda kuka gada ku ma za a gaje ku wannan da nazala ayat da zamu karanta nan gaba ta sauka fi ga wacce usrati wato a yakin nan na tsanani wahiya ita ce ga wata tabuka shine yakin tabuka fallazina amanu kaga wanda suka yi imani minkum cikin ku an faku suka ciyar da dukiyoyinsu to isharatu wannan nuni ne ila usmana zuwa ga sayyidina usman saboda fa inna wushi da hada ya shirya fi tilkal gazawata a wannan yaki ya shirya talata na ata ba'irin rakumi ɗari uku da aka tada da kayayyakinta wa halata da shimfiɗinta wa hamalaha da kuma kowace ɗauke da kayan nauyi جاء بألف دينار سنة يرود ديناري دبو ووضعها يا أجيت بين يدي رسول بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أجبان النبي وفي رواية أو رواية حمل عثمان عثمان يا دوكي في جيش الأسرة واتو أياكم أسرة على ألف بعير بسارة قمي بسارة قمي دبو وسبعين فرسا لكم دوكي سبعين وقال سي النبي فدا في حقي في حقي وقال رسول وقال في حقي رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzo Allah ya faɗa a cikin haƙƙin sayyidina Usman yake cewa ma ala Usmana ma fa'ala ba'da hadi yau kam bayan wannan ranar to duk abin da Usman ya yi ba abin da zai cuta masa kaja kaji tun zamana da annabi ya gyara abin shi kai ka bi ka ce ne da kirki wafi riwayatin wata riwaya abinda Allah annabi yace gafara Allah laka ya Usman kai Allah ya gafarta ma Usman ya gafarta ma ma asararta abinda ka boye wa ma alanta da wanda ka bayyana wa ma huwa ka'inu da ma mai zamuwa daga nan ila yau ka dishi tun daga nan nan shi kama ya bari ya bari ya bari ya gafarta laka Allah ma ta zama ne limran biga ita ce ta saukan Usman da abinda zai kasance ma ila yawmil qiyamati har zuwa ranar kiyama an yafe ma shi ma yubali ma amila ba'dahu bai damu da abinda zai aikata bayan sa wala khususiyata li Usman bi hadhihi al-isharati ba ba wata khususiya ga wanda ga Usman da wannan ishara bal gairuhu bal bal gairuhu bal ba wannan bane bal gairuhu ba wannan ba wannan sa ne bazala yayi kokari fiha a cikin ta ya rafi bazala juhudahu ya iya ga kokarin sa a cikin ta wato wannan ba hususiyar Usmanu bace ta wani Usmanu ne to saboda shi ma wani ne da yayi kokari da gaske sai annabi ya ce mai haka amma dai mu Usmanu muka sani wa anfaqna wa amna lahum ajrun kabirun suna da wani lada mai girma وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد خلت ميثاقكم إن كنتم مؤمنين وما لكم me ya same ku ne la tu'minuna ba ku ayin imani kitabun wannan zance ne lil kuffari kafirai ai la ma na alakum ba mahani gare ku min al imani na yin imani billahi da Allah war rasul ga manzo ya da uku yana ta kiran ku lituminu dan ku imani bi rabbikum da ubangijin ku wa kad akhadha alhali ya riki misaqakum alqawlin ku alayhi akan sa ay akhadahu Allah ubangiji ya riki alqawlin sa na yin imani alqawlin yin imani a gare ku bi alamin zarri tun kuna alamin zarri hina ashhadahum hina ashhadahum sanda yayin nemi shaidu ala an fusin wato ya tabbatar masa yana ashahada alaihi ashahadahum ala an fusin sai da ya tabbatar masa a kawunan su cewa alal subira dukum ba ni ne ubangijin ku ba kalu kowa da kowa ya ce bale kai ne ubangijin mu kaga an daura alƙawari na ko to me in mutum da ya zo duniya me ya kamata yi ya cika alƙawari to in bai cika ba gobe kiyama ko sai ya san bayanin da zai ma Allah yan kwantum yan kun kasance mumini na masu imani ai muridin al-iman masu yin imani bihi da Allah to fa badiru ku gaugawa ilaihi zuwa ga yin imani huwa alladhi yunzilu ala abdihi ayatun bayyinatin liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur wa inna allaha bikum lara'ufur rahim wallazi ubangiji shine wannan da yunazil yake saukar da ayatin ayoyi bayyinatin mabayyana ayil qur'ani shine qur'ani ala abdi bisa bawansa ya saukar da su ne liyukhrijakum dan ya fitar da ku min az-zulumati daga dufai ayil kufri shine kafirci ila nur zuwa haske ayil imani shine imani wa inna allaha ubangiji lara'ufun mai cika mai matukar tausayi ne rahimun mai jinkai bikum da ku fi ikhrajikum cikin fitar da ku min al-kufri daga kafirci ila al-imani zuwa imani wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillahi walillahi mirasu samawati wal ardh la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa
wa ma lakum ma yasame ku ne ba da imanikun bayan imanin ku Allah tun fi ƙuba face wa fi sabilillahi cikin ɗaukaka addinin Allah tare da cewa mirasun samawati gaji sammai wal arzaka sai wallahi din Allah ne bi ma fi ma da abin da ke cikin su da haka fa yasulu ilaihi amwalukum sai dukiyoyin dukiyoyinku su sadu zuwa ga Allah wato in ka mutu ka bar dukiyarka ita shi ne ta koma ga Allah ko da ka mutu ka bar dukiyarka magajinka ya karba shi ma mutuwa zai ya bari a ƙarshe duka kowa zai mutu dukiyoyin baki dai za su koma ga ubangiji shi ke nan ka tafi a banza min gaira adirin infaki ba tare da ka samu ladar ciyarwa ba me ka lati sabanin malau an fakatin da kun ciyar fa tujaruna sai a ba ku lada to ku sani la yasawi minkum man anfaqa min qabli waqtihi wanda ya ciyar kafin fatuhu makkata to cikinku to ba zai ɗaya maɗaya wa ƙatala kuma ya yaƙi layin sauyi to ba zai ɗaya maɗaya ba da wanda ya ciyar bayan fato makata na ula'ika wanda suka ciyar ɗin nan kafin fato makata a azamu darajatin su ne mafi girma wajen daraja min alladina anfaqu akan waɗanda suka ciyar da dukiyarsu min ba'du bayan fato maka wa qatalu suka yaki to wa kullum kowanne dai min alfariqain daga yanki biyu din nan to suna da wa'adallahu ubangiji yayi alƙawarin alhusna aljanna gare shi wallahu ubangiji khabirun matkin sani ne da mata amaluna abinda kuke aikatawa wai jazikum sai saka muku bihi da shi man zalladhi yuqridu allaha qardan hasanan fayudaibuhu lahu wa lahu ajrun karim man alladhi yaqridu Allah waye zai ba Allah rance rancen nan shine bai faki malihi da ce da dukiyar sa fi sabilillah cikin ɗaukaka addinin Allah to kai shine rancen ya ba shi rance karba rance hasanan mai kyau da an yin fika shine ce da dukiyar sa lillahi dan Allah ba nan dan neman yabo ba to shi ko fa yubaifu dalilin yin haka shi Allah sai ya sai ya ninka masa وفي قراءة فيضعفه في التسجيل أو تقراءة أنا ساشدة سي ننن كامسة له قريشي من عشر لك قومة إلى أكثر من سبعمائة هي في تريبا كوي كما ذكر كما يدعى الفتاة يا أنبتا في البقرة سورة البقرة وله سنم ينادى مع المضاعفة تعالى ننكا ونين ينادى أجر ونلادى كريم ميكو مكترن ميقواموا به دشدا رضا وتويدا أبنجدي وإقبال له سنتوى أبنجدي كمتن
يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسأل نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنة جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم وذكرتنا يوم ترى المؤمنين رند ذاك مؤمني ماذا والمؤمنين والمؤمنات المؤمني ماتا yas'a nuruhum hasken su yana tafiya baina aidihim a gaban su waya kunu kuma ya kasance ba imanin a daman makin su wayu qalilan sa ce ma mu'mina bushrakum albushrinku alyawma yau da jannatun aljannatai ay udkhuluha ku shige ta ita aljannatai din nan tazlimin ta ta al-anhar koramu huduna gudana ta karkashin ta khalidina kuna masu abin kaddata madawwama fiya a cikin ta zalika samun aljanna huwa al-fawz shine rabo al-azim mai girma kaga ka ji haƙin mu'minai kenan
yawma yaqulu al-munafiquna wal munafiqatu lil ladina amanu nuruna naqtabis min nurikum ila rajulu wara'akum faltabisu nura fadriba bainahum bisur na'am باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونه ألم نكن معكم قالوا وليه ولكنكم فتنتم أنفسكم وترفستم وارتبتم وقرتكم الأماني حتى جاء wata aya da ta gabata ba mutum daga muminan sa za- zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa muminan yau har zuwa muminan nan gaba da yau to duk so- wannan aya ta yi aiki a gare su kamar yadda aya da za mu fassara kuma ta yanzu tun daga muminan munafikan zamanin annabi har munafikan wannan zamanin har na gaba da wannan zamanin duka wannan aya za ta yi aiki da gare su dan kaka dauka wai labari ake baka sahabban annabi ko ko munafikan zamanin annabi a'a in mumini kake to kana cikin waɗancan in munafiki kake kana cikin waɗancan yau mai kodin munafiku na tuna ranar da munafukai maza wal munafikatu da munafukai mata to wai suwaye munafukai mutumin da a bakin shi musulmi a zuciyar shi kafi shine munafiki kawai Mm. a bakinka musulmi ne kai da gaske amma a zuciyarka ba kyau ayyukanka su ke nuna za ka yi ayyukan da Allah ya hana kana aikata Allah ya hana aika- aikata su ka aikata su to ka tashi daga musulmi ka koma munafiki ka tashi daga munafiki musulmi mumini kai ka koma munafiki ba ka gidan kafirai ba ka gidan musulmi mu- mu- musulmi eh ba ka gidan kafirai ba ka gidan mumini lura eh, menene مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ba a ce masu musulmai muminai ba kuma a ce masu kafirai to su ne munafikai to mai wannan hali to su ne Allah yake faɗi yau mai ƙulul munafiquna tun ranar da munafikai maza wal munafiqatu da munafikai mata za su ce lillazina amanu ga wanda suka yi imani wanda suka yi rayuwa tare da su unzuruna da Allah ku saurari ku kallo mu nan da Allah وفي قراءة آه وتقراء بفتح الهمزة أنذرونا وكسر الزاء أنذرونا أي أمهلونا كدين كتابنا ذا الله كدين جرامو نكتب دمي دوسنو أي ناخذ القبضة مريك دوسنو والإذاعة ده حسك من نوركم لغا حسكمكو أي حسكمكو شي مكي أنفعين دشي ila lahum ta ce wa munafikai istiza'an bin dan izgili da ake dan yin izgili gare su kai irju ku koma wa ra'akum bayan ku kun maza ku koma bayan ku faljami su nuran kuma ku je ku nemo naku haske ga ya can kun baro a baya tare da ku sai su koma suna komawa fa duriba bainahum sai a sanya a tsakanin su wa bainal mu'mini tsakanin mu'mini bisurin da wani katanga ila an ce huwa surul arabi shine katangal arab to shi katangan nan lahu babun yana da wani kofa ba tsuluhu cikin kofar nan arhamatu rahama ne fi cikin sa min jihatil mu'minin bangaren mu'minai kenan wa zahiru a wajen shi kwa min jihatil munafiqina ta bangaren munafikai min kibali wato ta gaban sa ala azabu azaba ce ya zai iya condition kenan ya zai iya condition ciki gaban shi sanyi bayan shi zaki yunadunahum sai su rika kiransu yunadunahum sai ka ji ana kiransu alam nakum ay yunadunahum ana z- suna kiransu alam nakum ay wannan yunadunahum sai a rika kiransu alam nakum ma'akum wai da ba tare da ku muke ba ashe Allah ta'ata akan biyayya ashe da baki suke biyayya zuciya ba ta da kyau kalu sai su ce bale wallahi tare muke aiki ko da wace da ku muke masawa a masallaci duk yaƙe yaƙen da ake zuwa duk da mu ake duk wani aiki an haidi da mu ake amma zuciya da niyya ba shi da kyau walakin nakum sai dai fatantum kun fitina an fusakun kawunan ku ne bin nifaqi da munafunci wa tarabbastum ha kuka jiran mu mu'minai bil mu'minina kuka jiran mu mu'minai ad-dawa'ira saukan musibu wartabtum kuka yi kokanto fi dinil islam cikin addinin musulunci wa garratukum al amaniyu gurce gurce wato kwadayi da kwadayi kwadayi ta rude ku hatta da amrullahi ba ku ba ku fada ko ba har sai da lamarin ubangiji ya zo ayil mautu shine mutuwa wa garrakum billahi al garur shedan mai rudi shine ya rudar da ku billahi da jinkirin da Allah ya muku bai dauki garin ku da gaugawa ba kuke ganin kamar ba za ku ba za ku ba duniya ba
فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي موليكم وبئس fal المصير yawma a yau ranar kiyama la yukhadhu fidyatun ba a karɓar fansa minkum da gare ku wala min alladhina kafaru hamma waɗanda suka kafirce duk ba za a karɓi fansar su ba ma'awakumun naru mako mako ita ce wuta hiya ita wuta maula ku ita tafi dacewa da ku wa bisal masir makoma ko tayi muni hiya ita ce wuta ألم يهد للذين آمنوا أن تخشى قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحج ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون alam ya nishin lokaci bai yi ba lillazina amanu ga wanda suka yi imani to nazalat wannan aya ta sauka ne fi sha'anin sahabati a cikin lamarin sahabbai lamma aksaru mizaha yayin da suka cika yawaita ba'o'i saboda an samu kwanciyar hankali wadata ta zo sai ba a ke tashi lokaci bai yi ba an ta sha kulubun sun zuciyoyinsu ta yi ladabi da zikirin layi ga zikirin Allah wa ma nazala da abin da Allah ya sauka mina na haƙi na gaskiya ya alƙur'ani shine ƙur'ani wala ya kunu karin fasu zama kallabi na waɗannan utul kitabu da aka bai wa littafi min kabli gabanin su kuma yahudu su ne yahudawa wannan nasara da nasara fatsala alaihim lamadu sai lokaci ya yi tsawo a gare su ai a zamanin lokaci ya tsawo bai dawo wato tsakanin yahudu wa baina an biyayin da tsakanin annabawansu wato tsakanin annabi da annabi wato lokacin fatara kenan to fa kasar qulubuhum zuciyoyinsu ta bushe lamtalin ba ta yi taushi ba ne zikirin layi ga zikirin Allah wa kathirun minhum yawa yawan su fasiquna fasikai ne اعلموا أن الله يحل الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون na'am ilamu ku sani kitabun zance ne lil mu'minina ga mu'minan na albazkuri na wajen wasu muka ambata kafin yanzu annallahu ubangiji yuhuye ila raba shike raya kasa ba da mota bayan bushewar ta binna ba ta da tsari baka zalika haka nan ya fa'alu bikum zai baka zalika haka nan ya fa'alu bi qulubikum zai yi mazuciyoyinku bi rajjaha da mai da ita ila da khushu'i zuwa ga jin tsoron Allah قد بينا لكم الآيات من بينا مكو آيوي الدالة ما تشريوا على قدرتنا بسائكم بهذا دوانا وغيره دواننسا لعلكم كوتي وكوتاكلون قواها كالتو إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم innal musaddiqina masu yin sadaka maza wal musaddiqati da masu yin sadaka mata wa aqrabullah suka baiwa Allah rance karban rance hasanan mai kyau to rajun ya kuma ila zuhuri zuwa ga maza wal inati da mata bitta galibi amma saboda da bitta galibi wato da rinjayar da lamirin maza akan mata nan da ana nufi da duka baki ɗayan su ne to yudha'afu za a ninninka wafi kira'ata a wata kira'a yura afu za a ninninka masu ai karbahun wato rancensu bayan an ninka musu rancensu da walahun suna da ajirin lada karimin mai girma والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم والذين آمنوا بالله wanda suka yi imani da Allah wa rusulihi da manzanninsa ulaika waɗannan humus siddiquna sune masu matuƙar gaskiya ai almubaliguna masu kai matuƙa fi tasdiqi cikin gaskatawa wa shuhada'u kuma da wa shuhada'u da shahidai to suna inda rabbihim suna da wa shuhada'u da shahidai inda rabbihim a wajen ubangijin su ai alal mukazzibina والشهداء da shahidai inda rabin wajen ubangiji alal mukazzibin min al umami wato akan masu wato da masu bada shaida inda rabin wajen ubangiji su alal mukazzibin akan masu karyatawa min al umami na al umumi to lahum ajruhum su masu iyaka masu matuƙar gaskiya nan masu ba da shaida a gaban ubangiji to suna da ladarsu wa nurun da wani haske wallazi na kafaru su ko wannan suka kafirce wa kallabu bi ayatina suka karyata ayoyin mu addalati mai shiryawa alawa dadi na bisa ka daito mu ulaika ko waɗannan su kau ashabul jahim yan wuta ne
اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون هداما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور اعلموا كسني أنما الحياة الدنيا رأيوا الدنيا لعب إلن واساني نيارا yara ba gaba ana wasa ana yin gida a gama gidan ba amfani da shi ba ya kwashe wuni yana aiki na wasa amma har ya gaji gashi ya kwashe wuni yana wahala kuma abin da ya aikin nashi bai amfane shi ba shi to la'ibu shine irin wasa na yara wala hawun da wasa irin kuma na manya zuwa kwallo da wata tsiya ce da sauransu ai kaga wani amfani za su ba mutum a duniya ya bata lokacin shi bai zikirin Allah ba ya je ya shigarci da kalle-kalle da abubuwa na banza da waje ya ƙara rayuwarsa bai da komai wurin Allah to shine lahu abin da ya dauka ya dauki hankalin shi daga barin ibada ubangiji wazinatun da kuma ado wata fahurin da alfahari bainakum da alfaharin alfaharance ce ne ya bainakum tsakaninku wata kasurin da son tarawa fil amwali cikin dukiya a ce ba mai kuɗi a garin nan da ya kai ka wala auladi ko ko yawan ƴaƴa ai to ai al istigalu fiha shagaltuwa a cikin duniya kenan wa amma ta'atu amma ta'o'i wa ma yu'inu alaiha da abin da ke taimakawa akan ta'o'i fa min umuril akhirah to wannan yana daga labarin lahira to misalin shi ka matsali yadda ka matsali ai ya fi ijabiha ita wato misalin kamar ita duniya a wajen burge wata lakum gare ku wadda mihilalaha da shafe wata koko watse wata to ka matsali gaisin kamar ruwan sama ne a ajabar kuffara da ya baiwa manoma mamaki ya burge manoma to shi manomi da ake za a ake ce mai kafiru a nan wurin ba wai kafirin na butunci na kafirci na ubangiji a'a ai abin da ake ce ma kofar ɓoye abu ai butulci in allah ya yi ma ni'ima sai ka ki godewa ka ka lullube ni'iman nan da rashin godiya to shine butulci to shi ko kafiru na ma na shi ne na kafiri to shi ko kafiru na manomi yana gina ƙasa ya sa iri ya rufe to sai sa Allah ya kira shi kafiru a nan wurin ba wai na ba na bai shiga wuta bane ajabal kuffara ya burge manoma azra ai manoma da wanda nabatu wato tsirin nan ya ritsa ya burge manoma annashin wanda ya faru anu daga ruwan saman nan da karshe ka bi tsirin nan a hankali sun mai hindu sai ya bushe fata rawa sai ya tashi musfarin ya koma ɗorawa ɗorawa sun ma wani lokaci ma ya kone koma hudamar wata ta take biyayyar mahillu zai watse dirriyahi da iska wafil akhiratu kaji misalin duniya kenan wafil akhiratu amma kuma sannan bayan haka wafil akhiratin an je lahira akwai azabun azaba shadidun mai tsanani liman athara alaiha duniya amma fa ga wanda ya zabar da duniya akan lahira wa maghfiratu sai kuma gafara min Allah daga ubangiji warbanun da yadda shi kuma limallam yutir ala alaiha duniya ga wanda bai zaɓi duniya akan lahira ba to shi ke da gafara da yadda ubangiji wa mal hayatu duniya kai ku sani dai rayuwar duniya ai matamatu fiha jin daɗi a duniya bai zama illa mata'ul ghururi sai jin daɗi ne na rudi saboda me a gani kake kallon da duka ji daɗi sai ga kamar daɗin nan ba zai gushe ba to rayuwar duniya kome da daɗi da wahala ba mai dawama
سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كعرض السماء أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم sabiku ku yi gaugawa ya ku muminai ila makisratin zuwa ga abin da zai ja muku gafara min rabbikum daga ubangijinku wajannatin da samun aljannar da arduha fadin aljannar nan ka ardis sama'i wal ardi kamar kasa fadin kasa ne da fadin sama ne da kasa wato da za a sako sammai guda bakwai a aje su kasa a jera su haka su zama abin nan to kuma a taso kasai bakwai su ma a taro su a tudu nan duka a jera su su zama a jere da juna to ba su kai faɗin aljanna ba ai lau wasu da za a sadar da hidahu ma ɗayan su bilin huna da yan uwarta to wal arba abin da ake nufi da arba a duka asta a tuyalwa to an ƙo'idda an tanade ta ne lillazi na amanu ga wanda suka yi imani billahi da Allah wa rasulihi da manzanninsa zalika samun aljanna fadlullahi fadlan ubangiji ne yuti da yake ba da shi ga manyan shawo wanda ya so Allah ya sa mu cikin wallahu ubangiji bil fadlil azim ma bukin falala ne mai girma ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير ما أصاب من مصيبة باب وتمصيبة ذات سام في الأرض أشكين كذاب الجرب دفري ولا في أنفسكم كوكو مصيبة تفعلوا أشكين كاونكم kalmar da kamar rashin lafiya wa faƙad da wani da rasa ya'ya illa fi kitabin face sai yana cikin littafi yani yana nufi allahar mahfuza shine lawul mahfuz haka yana a rubuta min qabla an nabra'a tun ma kafin mu halitta halitta wa yuqalu ana faɗa fi zalika fi ni'mati a cikin ni'ima shi ma in ya same ka to rubuce yake a lawul mahfuz tun kafin a halitta halitta lalla ta sau don ku yi baƙi na inna fi zalika ya yin haka tabbatar da haka a cikin lawan mafuzu yasiru mai sauƙi ne alallahi ga Allah لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتيكم والله لا يحب كل مختال فخور kai la ta sau don kaku yi bakin ciki alama fata kun bisa abin da ya kuce muku wala tabrahu kuma kaku yi farin ciki in kun samu farha badarin farin ciki na girman kai ala bal a ku farin ciki farha shukrin wato farin ciki na godiya ga Allah ni'imati akan ni'ima bima atakum da abin da Allah ya baku bil maji atakum ay atakum ya baku wa bil kasbi bima atakum da abin ai da'akum ya zo muku mino daga ubangiji wallahu ubangiji la yuhibbu baya san kullum mutalin dukkan wani mai girman kai bai ma wuce wai saboda abin da aka bashi fakhurun mai hura hanci bihi da abin da aka bashi anan nasu aka mutashi ne mai yawan alfahari
الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد alladina yabkhaluna kaga wannan da suke yin rowa bima yajiba alaihim da abin da yajiba a kansu shine zakka wa yamuruna nasu kuma su rika horan mutane bil bukhli da rowa bihi da shi to lahum suna da wa'idun narkon azaba shadidun mai tsanani wa man yatawalla wanda duk ya bijire amma yajiba alai daga barin bada abin da yau zaba kanshi to fa inna la ubangiji huwa al-ganiyyu sani fa Allah shi mawadaci ne an gairi ga wani shi ba ba ma shi ba alhamidu kuma abin yabo ne la'ulayi ga masoyansa لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز الحفيظ لقد أرسلنا رسلنا حقيقة من أيكو بندنا من أيكو من أن أيكمو أي الملائكة ملائكو إلى الأنبياء زوا النباوة بالبينات da mabayyanan hujjoji alƙawadi masu yanke shakku wa anzalna muka saukar da alkitaba littafi limanar kutubi ana nufin littattafai mahum tare da annabawan nan wal mizan da adalci to mun yaka ne liya kuman nasu don mutane su tsaya bil izdi da adalci wa anzalna al hadida ko muka saukar da bakin ƙarya shine dalilin ambaton wannan surar da wannan kalma kenan ay akhrajna wa muka fitar da shi min al ma'adin daga ma'adinai fihi a cikin bakar bakin karfe nan akwai ba'asun karfi shadidin mai matukar karfi a yuqatalu ana yaki bihi da shi wa manafi kuma sannan da amfanoni daban wuka reza ga sunan magirbi asha duk da abubuwan da dan adam ke amfani da shi linnasi ga mutane wali alamar lahu Allah ya fitar da ƙarhi ne don waɗannan ayyuka don ubangiji ya sani ilma mushahadatin sani na bayyana irin namu sani waya musan manyan sulhu wa zai taimake shi ai da an yansa da shine ya taimaki dinahu addininsa da alatul harbi da kayayyakin yaki wanda suka fito min alhadidi daga karhe wa gairihi da da waninsa wa rusulahu kuma ya tambaye taimaki manzansa manzanninsa bil gaibi a fake ai ga'iba yana mai fakuwa anun daga barin su duniya a nan duniya qala ibn abbasin sai dan azbar ya ce yan surunahu suna taimakon Allah wala yi surunahu ba su gane shi inna la ubangiji qawiyyu mai karfi ne azizun mabwayi ne la hajata lahu ba bukata ga Allah ila nusrati wajen ce zuwa ga wurin taimako lakin na sai dai su taimakon tamfau tana amfanin manyati biha ne wanda ya zo da ita ولقد ارسلنا نوحا وابراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوءة والكتاب ومنهم مهتد وكثير منهم فاسقون فمن نعم ولقد ارسلنا نوحا حقيقة من أيكو نوح وإبراهيم ده إبراهيم waja'alna muka sanya annabuwata annabta wal kitaba da littafi abi ma'anar kutubil arba'ati shine ma'ana ana nufin littafai guda hudu at-taurat wa at-taura wal injilu da injila wal zaburu da zabura wal furqan da qur'ani to fi zurriyatihi ma a cikin zurriya nuhu da shi annabi ibrahim fa innaha to waɗannan littattafai fi zurriyyati ibrahima dukkan su suna cikin zuriya annabi ibrahim fa minhum mutadin akwai shiriyayye a cikin su wa kathirun wa kathirun minhu amma yawa yawan su fasikuna fasikai ne ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رأوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون sun makaffaina sannan muka biya ala atharihim musa guradun manzannin nan bi rusulina da waɗansu manzannin namu wa kaffaina muka biyar bi isa ibn maryama da isa dan maryama wa atainahu linjila sannan muka ba shi littafin linjila waja'alna muka sanya fi qulubil ladina a cikin zuciyoyin waɗannan da ittaba'u suka bi shi muka sanya rafatan matukar tausayi wa rahamatan da dinkai wa rahabaniyatan da ruhubananci me ya ruhubananci hiya raf'un nisa rafdun nisa'i shine kakkabar da mata da zan ba su damu da su ba saboda bautar ubangiji wacce hazu sawami da wura da rukun wuraren ibadun ibadu nasu to ibta da uha su fa suka kage ta me ke da me ke bala an fitin ta karan kansu ma katabna ha alaimu ba mu wajabta musu ruhubananci ba ai ma amarna ba mu umurce su ba bi hada ita illa sai dai fa'aluha sun aikata ta ne ibtiga dan neman ridwanillahi yadda ubangiji fama ra'auha amma da ƙarshe suka kata suka kata kiyaye haƙa ba su kiyaye ta ba haƙa ri'ayata mafi kai matuƙa kiyayewarta in saraka haka firin dan yawa yawa da cikin yawa daga cikin su sun batta minhu nan in saraka haka firin minhu dan yawa yawan su sun batta wa kafaru suka ma kafirce bi dini isa da addinin annabi isa ودخلوا suka shiga fi dini malikihim a cikin addinin sarkinsu wa baki ala dini isa kasirun a shi ma an samu yawa yawa da suka wanzu a kan addinin annabi isa fa amanu suka rayu har suka zo suka yi imani bi nabiyina da annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam fa atayna alladhina amanu bihi sai muka baiwa waɗannan da suka yi imani da shi minhum cikin waɗancan mutanen annabi isa sai muka ba su ajrahum ladarsu amma wa kafirun minhum yawa yawan su fasikuna fasikai يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا بعيسى يا كون ذلك إيماني دا النبي عيسى اتقوا الله فجطورا الله وآمنوا كذوك إيماني برسوله لمن ذن دا يأيكوش ينظو محمد شنا أنه محمد صلى الله عليه وسلم وعيسى كما كتبت إيمانكم لإيسى إنا إن كن يهكا يوتكم زي باكو kiflai ladaku kiflai ne wato zai ba ku kiflai ne rabo biyu min rahamati daga rahamarsa da imanikun saboda yin imaninku bin nabiyaini wato da annabawa guda biyu annabi isa annabi muhammad wai da ala lakum nuran sannan ya sanya muku wani haske kamshuna da za ku rika tafiya bihi da shi ala sirada kan sirati wai gafir lakum ya gafarta muku wallahu ubangiji gafurun mai yawan gafara ne rahimun mai jinkai ne لئلا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ai a'lamakum bidhalika ubangiji ya sanar da ku ne liyan la ya'lama alul kitabi dan magawa littafi su san at-taurata at-taura alladina lam yu'minu bi muhammadin wadanda ba su imani da annabi suka ma buta littafi ai taurati shine at-taura alladina wadannan lam yu'minu da ba su imani bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam da annabi muhammadu an ai annahu annahum cewa su la yaqdiruna ala shay'in ba su da iko akan komai min fadlillahi daga fadlan ubangiji khilafa ma fi zamihim sabanan abin da ke cikin rayawar su annahum cewa su ahibba'ullahi wai su masoya Allah ne wa ahadu bidwani wa ahadu bidwani kuma su ne mazuwa yadda to ba su da komai a cikin wannan wa annal fadala fadala bi yadillahi ta tana ga Allah yudi yana ba da shi ga man yasha wanda yaso fa atal mu'minina minhum sai ya baiwa mu'minai cikin su ajrahum ladatu marrataini sau biyu kama ta kaddama kamar yadda ya gabata wallahu ubangiji zul fadl ma abucin fadala ne al azimi mai girma alhamdulillah